الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta juma'a uku ga watan rabi'un thani hijira 1447 sha ɗaya afuwan sha ɗaya ga watan rabi'un thani hijira 1447 wanda ya dace da uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam insha allahu ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna alfiyatul usul wallafar babban malami al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullah wanda wannan shi ne darasinmu na ashirin da biyu kuma satin da ya gabata mun kwana a baiti na ɗari da talatin da biyu yau kuma za mu tashi a baiti na 133 da mala ya ce mas'alatun واختلفوا هل يقتضي المبادرة أو لا فنبني بالفروع الظاهرة فريضة الحج على الفور جلا للحنفي و... للحنفي والشافعي قال لا وعندنا في المذهب القولان على أصول ذين يبنيان كذاك في وجوب كفارات والجرم والسقوط للزكاة إن هلك النصاب بعد الحول ففيه قد قال بعكس القول والحق إن أطلق ليس يقتضي فورا ولا التأخير في القول الرضي الشيخ عبد الله ya koro bayani akan abin da ya shafi al'amru wanda yana ɗaya daga cikin wato alƙaulu da ya fara bayani a baya cewa shi alƙaulu to wani zube yakan ƙunshi umarni yakan ƙunshi hani to shi ne sai malam ya fara da bayani akan umarni bayan ya yi bayani akan siga ta umarni wadda take ta haƙiƙa shi ne sigatu if'al da kuma rassanta sa'annan sai ya zo kuma ya kawo abubuwa guda goma sha biyu waɗanda siga umarnin takan zo da su amma kuma a nan ba umarni ake nufi ba to su ne muka yi bayani satin da ya gabata da kuma satin da yake gabaninsa to yau malam zai tattauna wata mas'ala shine cewa shi wancan umarnin da aka yi magana a kansa na hakika din yanzu ya koma a kansa waɗancan abubuwa da ya kawo na misali cewa umarni yakan zo lil izini lil irshad lil kaza lil kaza to wanda ya zamo kamar i'tiradan ne eh an bujiro da magana ne saboda akwai buƙatar cewa ai bayanin waɗannan abubuwa to da ya gama kuma yanzu ya koma ga ita siga din ta hakika ta asali ta umarni to lokacin da aka yi umarni shin umarnin yana hukunta wajabcin aiwatar da abin da aka yi umarni da shi a wannan lokaci cikin gaggawa ko kuwa yana hukunta jinkiri to shi ne saɓanin da aka yi misali idan ka ce da mutum izhab kaga umarni ka bashi shin dole ne lokacin ya yi tafiyan koko yana da damar ya ɗan ba da 'yan mintuna ko awa ko awoyi to shi ne za a tattauna a kai eh almubadara ko akasinta ko jinkiri to shi ne cewa talafu su malaman usulul fiqh sun yi saɓani hal shin ya qatadil mubadara shi wannan umarni yana hukunta gaggauta zuwa da abin da aka yi umarni da shi ko baya hukunta haka da aka yi umarni aka ce a yi sallah in lokaci ya yi ko aikin haji zakka da sauransu shi yana hukunta lalle-lalle lokacin da aka yi umarnin nan ko umarni ya zo maka ka aiwata wannan abin ko ko a kana da damar ka yi jinkiri to shi ne malamai suka yi saɓani aula ko kuma baya hukunta mubadara ana ko da an maka umarni kana da damar ka ɗan yi jinkiri misali daga bisani sai ka bi yawwa illa dai ka san cewa umarnin yana na a kanka wa inna ma yanzu tattaunawa da ake shin dole ne ka aiwatar da abin cikin gaggawa lokacin da umarnin ya zo maka ko ku kana da damar ka ɗan yi jinkiri to shine mala ya ce fanabni za mu yi gini bil furu'i a cikin sashen rassa na addini a zahira waɗanda suke a fili wato bisa wannan saɓani nasu kenan sai zandu wata matsala ta furu idan an ce matsaloli alfuru'iyya wanda jam'i ne na alfaru reshe sai a yi jam'i sai a ce alfuru'u ana nufin hukunce-hukunce waɗanda aka ciro ƙarƙashin alƙur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam su malaman fiƙihu suke kira da alfuru'u an gane? an kira su da alfuru'u saboda ana ciro su ne daga asali tunda al'asulu shine alkitabu was sunna wal ijma' wannan abubuwa guda uku sune al'asulu to duk abin da za a ciro daga gare su to ana kiransa fari an fahimta matsalolin ana kiransu da alfuru to sai zan kenan maganganun malamai da suke istinbatin hukunce-hukunce ƙarƙashin ayoyi ƙarƙashin hadisai tabbatattu to kaga za mu gina su a kan me wancan saɓanin da ya gabata idan mun ɗauki mazhaban masu cewa al'amru ya ƙatadil mubadara sai zan duk inda umarni ya zo to wajibi ne lokacin da umarnin ya zo ma wanda aka umurta ya aikata wannan abu in kuma muka ɗauki ɗayan mazhabar masu cewa a al'amru ya ƙatadil a ta'akhira ai umarni yana hukunta a yi jinkiri ko da an baka umarni to ba lalle ba ne lokacin umarnin ka zo da wannan abin za ka iya ƙari ka ɗan ƙara lokaci tayin da sauransu amma dai kasancewa abin yana wuyanka to shi ne fanabu ne za mu gina bil furu'i biɗin nan ma'anar tafi aifi ba'adul furu'i a cikin sashen rassa matsaloli na fiƙihu a zahira waɗanda yake na zahiri wato sai mu gina su akan wancan sabanin da ya gabata kamar yadda muka yi bayani to shine sai mala ya bada misali daga cikin matsaloli da su malamai suka yi sabani akai wanda umarni ya zo akai mala ya ce faridatul hajji farillar aikin haji mala ya ce alal fauri jala to su wasu malamai suka ce alal fauri ana gaggauta yin aikin haji ne ga wanda ya samu dama zuwa aikin haji din alal fauri bisa gaggawa jala kuma wannan ya bayyana tunda Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila to wannan aya akwai umarni a cikinta an gane siyakinta kaga an yi amfani walillahi sai aka ce yawwa walillahi aka yi amfani da ala yawwa wanda ala din tufidul ulu eh wal isti'la mun yi shi ajiya ai wato yana nuna cewa hukuncin ya zo daga sama zuwa ƙasa ya zo daga Allah zuwa bayi ko ba haka ba to sai aka ce mi hijjul baiti kuma cikin sigogin umarni da muka ambata mun ambace mi almasdar fa idza laqitumul ladzina kafaru ba mun bada misali da ita ba to ai hijjul baitu masdari ne saboda haka umarni ne an fahimta to anan sai wasu malamai suka ce da zaran ka samu guzuri kuma hanya na da aminci babu tsoro a kai to aikin hajji ya ne ya wajaba wannan shekaran dole ne ka tafi sai suka yi hujja suka ce al'amuru ya katabi almubadara yanzu ka gaggauta tunda an baka umarni ko to wake da wannan fahimta lil hanafi al-imam abu hanifa shi al-imam abu hanifa duk lokacin da ka samu guzuri kamar yanzu misali cikin ko wani Allah ya hore masa miliyan takwas ne ko goma eh yawwa kuma ga shi da cikakken lafiya to a fahimta ta al'imamu abu hanifa wajibi ne wannan shekaran ka tafi baka da daman ka ce sai mi saboda al'amuru almubadara eh wa shafi'i shi kuma al'imamun shafi'i ƙalala ya ce ba haka abu yake ba eh ya ce ko ka samu guzuri ko ka samu dama to kana da dama ka jinkirta wata shekara ko shekara ta sama ko shekara ta sama inda da sharaɗi ba ka jin tsoron gittawar wani abu ko rashin lafiya ko mutuwa ko kuma kuɗin su ne su ƙare ya ce to in ba ka jin tsoron waɗannan abubuwa to ba dole ne ba ko ka samu guzuri ka tafi aikin hajji a wannan lokaci in ji shi mi kaga shi kenan al'amuru inda hu la ya kata zil mubadara a matsala ta aikin hajji an fahimci wannan to sai ra'ayin malikawa a sheku abdullahi ya ce wa inda na mu kuma malikawa a gunmu fil mazhabi a mazhaban mu alƙaulani mu kuma an ruwaito maganganun guda biyu duka daga al'imamu malik eh wata riwaya an ruwaito abinda al'imamu abu hanifa ya tafi a kayi eh na gaggauta zuwa aikin haji din idan dama ta samu an fahimci wannan yawwa wanda shine fahimtar ibnul qasar ɗaya daga cikin malaman malikiya kuma albajiran malikawa ko malikiya musamman na al'iraq al'iraƙiyuna an gane? kusan su abinda suka tafi a kai kenan su sun ɗo wannan to amma jumhuru na malaman mazhaban malikiya su kuma sun ɗoki fahimta al'imamu shafi'i wadda ita ma an roito ta daga al'imamu malik cewa a ko ka samu dama in dai ba ka jin tsoron gittawar wani abu to kana da damar ka yi mi sai ka jinkirta yawwa sai ka ce to ni dai ba zan je ba sai wata shekara amma in ka san cewa kamin shekarar nan ta dawo ka taɓa guzurin nan to shi ma mi bai yadda ka yawwa sai dai ka gaggauta ko kuma ka san cewa kai mutum ne mai yawan rashin lafiya ko ba haka ba to wajibi ne kai mi yawwa ko kuma a rayuwarka tana cikin garari ana kidnapping yankin ku an gane babu tabbacin rayuwarka ta kai wata shekara to shi ma sai ka gaggauta eh sai ka gaggauta to kaga dai abin da yafi dai kawai in Allah ya hore ma kai mi shikenan eh ya bi sauki to shine yace ala usuli zaini to su waɗannan ƙauluka guda biyu da aka samu daga mazhaba ana gina su ne akan usul na waɗancan na al'imamu abu hanifa da kuma al'imamu a shafi tun da shi al'imamu shafi a wannan matsala mun san asalinsa cewa za a gaggauta ba za a yi jinkiri ko al'imamu shafi shi kuma al'imamu abu hanifa ya ce a a gaggauta yawwa to a kansu za ka gina su waɗannan maganganu guda biyu da aka samu a cikin mazahaba ina fatar an gane yawwa to tun da kaga sabani ne a malikiya ko ne kauli kana da damar ka dauka eh kaga dama ko da Allah ya hore ma kana cewa ni wannan shekara ba zan je ba sai bi eh sai wata shekara eh tare da sharuɗan da aka ambata to kaga in aka yi haka kenan an dace da mi da mazhab al-Imam Shafi'i ko kuma kana cewa tunda Allah ya hore min duk da ina ganin cewa wata shekara din zan je babu wani tsoro ni dai kawai zan tafi to shi ma nan kaga an dace da asal na al'imamu abu hanifa to shi ne yake magana cewa maganganun nan guda biyu suna kan usul na su waɗancan malamai guda biyu da suka yi saɓani tsakanin al'imamu abu hanifa da al'imamu a shafi to a kansu za a gina ra'ayoyin malikawa duk da na ƙarshen shi ya fi shuhura a mazhaba. cewa a iya jinkirtawa ɗin shi ne zancen mafi yawa na ainihin abinda su malikawa sun ka tafi a kai kazaka to kamar yadda suka yi saɓani a aikin haji haka kuma sun yi saɓani fi wujubi kafaratin akan wajabcin yin kafara don mutum ya yi rantsuwa ba zai yi kaza ba kuma sai ya je ya yi ko sai ya yi kaza kuma bai yi ba abin nufi dai ya yi abin da ake kira da alhinsu duka ka fara tami ta kama shi ko? to shi ma na ayi saɓani shin wajibi ne ya gaggauta fitar da kafara ɗin nan ko kuwa yana iya yin jinkiri ya bari kila sai bayan wata ɗaya ko wata biyu ko shekara ko kuma kafara ta kisa ana bi ne kafara ta kisa ya kashe wani an ce sai ya yi azumi ko na wata biyu to shi ma wajibi ne ya gaggauta yin azumin nan to shi ma yin saɓani wasu sun ce lalle ya gaggauta wasu kuma sun ce a'a yana iya jinkirtawa in dai shi ma bai jin tsoron rashin lafiya ya bujiro masa ko kuma mutuwa to shi ma an yi saɓani a kai kuma hatta a malikiya akwai saɓanin walgurmi haka a yi saɓani dangane da biya wasu ƙuɗi ko kuma faɗuwa lizzakati ga zakka in halakan nisabu idan nisabi ya halaka ba da hauli bayan cikar shekara mutum ne mawadaci dukiyarsa ta kai ya fitar da zakka kuma lokacin fitarwa ɗin ya yi amma sai zan bai fitar ba sai ya yi jinkiri ana nan sai allah ya kawo ta musiba sai gaba ɗaya dukiyar mata halaka kila barayi ya haɗu da jaraba ta barayi suka zo suka kwashe dukiyar ko gobara to dole ne ya biya talakawa haƙƙinsu? eh? ko ko a'a ta faɗi shi ne a suƙuɗin ko suka ce a'a tun da dai musiba ce daga Allah ba zai biya ba eh tun da shi ma ya yi asara aiko to su ma talakawa su yi haƙuri su ma haƙƙinsa ya faɗi wasu kuma malamai suka ce a'a sai ya biya saboda ai a ƙa'ida ita zakka in lokacin bashe ta yayi to fa yanzu ta fita daga cikin layin dukiyar ka fa shi yasa ko mutuwa kai sai an bashe ta in dai har lokaci yayi ka fitar amma baka fitar ba to ba a raba gado sai an cire wannan haƙƙin nan da Allah ya ce a ba talakawa suka ce to wannan ba dukiyarsa ba ce kuma shi ya yi gangancin riƙe ta saboda haka shi ya yi asara za a bi shi ba shi yanzu dai kawai za a ɗanyi mai jaje alhaji mun ji musibar da ta sabu saboda haka allah ya mayar da alkhairi allah ya sa ka fara ne to amma dai muna tunatar da kai eh eh to anan shi al'imam abu hanifa da al'imamun shafi'i sai suka yi saɓani can ga aikin haji shi al'imamu abu hanifa mai yadda ya kai to da ya zo wajen zaka sai ya akasa an gani? yau sai ce ba zai biya ba saboda a zakka umarni a zakka la ya kata bil mubadara shi kuma limamin shafi'i can kaga mi ya dauka a iya jinkiri ko to amma a zakka ya ce a lalle a gaggauta bayarwa ka kowa ya saba ma asalinsa kowa ya saba ma asalinsa yawwa to da aka zo nan shi al-imam abu hanifa ya ce in dai zakan nan ba canyewa ya ba musiba ce Allah ya hada shi da ita to alimamu abu hanifa ya ce haƙƙin talakawa ya faɗi shi ne a suƙoɗe ɗin kaga ya saba ma asalinsa da ya gabata shi kuma alimamin shafi ya ce a'a zakka daban aikin haji daban aikin haji wata wazifa ce da tara ta tsakaninsa da Allah haƙƙin wani bai shiga ciki ba ya ce amma zakka abincin wasu sun shiga ciki kuma bukata ne kuma suna can sun zura mai ido ya ɗauko kayansu ya ba su saboda haka ko ta halaka tun da dai wannan jinkirin cutarwa ne ga su talakawan to ba za a yi masa afuwa ba sai ya biya su kayansu in ji al'imamu shafi sai ya biya sai a bi shi ba shi sanda ya samu sai ya abin nan ko ba haka ba eh ba za a ce ai a kyale shi ba to wannan shine misalan wannan mas'ala din a shehu abdullahi ya ce amma zance wanda yake na gaskiya dangane da ita wannan mas'ala na umarni yana hukunta gaggawa ko baya hukuntawa to yana da alaka da karina idan aka yi umarni ƙarina ta nuna cewa yanzu yanzu ake son ka yi abin nan to dole ne ka yi shi yanzu in kuma aka yi umarni ƙarina ta nuna cewa ba yanzu ake buƙatan ka yi shi ba to kuma ba za a ce sai ka yi shi yanzu ba to wannan shine alƙaulun rajih na fatar an gane shine zance wanda yake rajihi an gane? misali ka ce da mutum ta saddak ko kuma salli raka'atai ne al'ana sai ka sa lafazin al'ana wannan ya nuna yanzu yanzu yawwa saboda haka dole ya yi raka'an nan guda biyu a yanzu na fatar an gane in kuma ka ce da shi salli raka'atai ni gadan ka yi sallan nafila raka'a biyu gobe ko ka faɗi wani ne wanda ba wanda ake ciki ba ko ka faɗi dai wani lokaci wanda ba wanda ake ciki ba to shi ma nan kaga umarnin yana mi yana nuni kan cewa ba abin gaggautawa ba ne to wannan shine alƙawlus sahih saboda haka kowace matsala abinda za mu kalla a sashen sallah a sashen azumi a sashen zakka da sauran abubuwan da suka gabata sai mu duba shin karina ta yi nuni a gaggauta ko a jinkirta na ba ta gane in kuma ya zan haka kawai mutulaki ne to a nan kuma ba za a ce wajibi ne ko ka gaggauta ko ka yi jinkiri ba a nan kai da an ka ba umarnin kana da zaɓi kana da damar ka zo da shi lokacin kana da damar me yawa kamar ka ce da mutum tsalle raka a taini sai ka yi shiru ka yi sallah raka a bi to yaushe ba ka faɗa ba to ya ga damar ya yi yanzu ya ga damar ya jinkirta zuwa an jima ya ga damar sau da haka yanzu al'amuru ilai yanzu ba za mu ce a yanzu yanzu ake bukata ba sai in muna da ni sai da wata karina ko wannan shi ne ko da ba ta lafazi ba ce kila kuna cikin masallaci ne sai ka ce mai tsalle raka a ta yi to karina ta nuna mi saboda ana wurin sallah to shi da abin da ya faɗa wal haqqu in utlika laysa yaqtadi zance wanda yake na gaskiya shi umurni in an yi itlaqin sa ba ai masa kaidi ba to laysa yaqtadi baya hukunta fauran cewa lalle dole dole ai abin na a wannan lokaci tunda itlaqin sa aka yi ba ai mi ba ai kaidi ba kenan yanzu da Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti sai ce man istata'a ilaihi sabila haga akwai kaidi a ciki me ya kaidi man istata'a shikenan ba cewa dai aka yi ku yi aikin hajji ba sai aka ce in ka samu iko to sai zan kuma ka samu ikon sai a zaggauta ba shi kenan ba sai a gaggauta ko ba haka ba to ka gani haka ita ma zakka aka ce ka fitar in ya kai nisabi in shekara ya zagaye shi ma an yi kaidi ba cewa ɗaya an kai ka ba da zakka ba sai zanta shekara kuma nisabi nisabin ya cika sannan kuma ya shekaru da dukiya ce in ta noma ce kuma aka ce wa atu haƙahu yau mahasadi kaga yau mahasadi ƙaidi ne ko ba ƙaidi ba to kenan manomi in ya je ya girbi shinkafa ko gero ko dawa ko masara to ranan da ya girbin nan ranan zai bayar bai halatta ya bi saboda an yi ƙaidi an ce kaga wannan ya fi sauƙi to haka za ka bi hukunce-hukuncen kowanne wanda kuma yake matsalaki to shi kenan sai a bar shi hakan in ka ga dama ka gaggauta in ka ga dama ka yi jinkiri to shi ne ce walatta akhira baya hukunta jinkirtawa fil ƙaulin radi ai fil ƙaulin mardi gazance wanda yake yardadde a wurin malamai saboda haka shi ne zancen da shekwa abdullahi ya yi tarjihi a kai to nan za mu kwana insha Allah wani darasin za a tashi mas'alatun fil amril mutlaq to shi umarnin nan mutlaki shi ma za a yi bayani a kansa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to haka malamai ke aiki sun yi aiki allah ya saka musu da alkhairi eh sallah tana da kaidi saboda lokaci da aka ce ka yi azahar an faɗi aka ce ka yi la'asar yau to saboda haka tana da kaidi ba ka da daman ka ce za ka yi mi eh ka jinkirta kware da gaske na'am eh sai zama ta cewa ilan wuri na wanda ana iya kulla ilan da mai sama da kudu daya na'am kuma ba aiki na wanda za a gama shi lokaci daya ba na'am
to duk wanda kamar an ka daure daman wanda son haka da sabin zakka a sai ya bari sai ya kammala tun da kaga ai bai gama girbi ba ko Eh, ta kuma aya cewa ta ranan da ya girbo to kaga shi bai gama ba saboda haka hukunci bai shahe shi ba sai ya kammala na'am eh eh
mafi yawanci sai mun dawo gida na muku su to wannan kuskure ne kuma na wata ba a, babu fukara uca in babu ba laifi kaga in babu to shikenan kuna iya ɗaukowa sai ku sai ku kawo gida eh mabukata suna wako suna da yawa suna gida
a wai ta ake ita ka'idar zakka inda aka nemi dukiyar to talakawan wurin ake bayarwa haka manzo Allah ya umarni wa turaddu ila fuqara'ihim to ukhazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim so asli inda aka nemi dukiya to na ake bayar da ni Allahumma sai dai in ya zan wasunsu sun fi su bukata wannan malamai suka ce a iya ɗaukowa a kai ta inda aka fi mi amma in su suka yi bukata to ba daidai bane a ɗauke ta gaskiya mala a kai ta wani wuri daga irin masu yi mana aiki suna tsananta mana wurin jama'a eh suna ga ba mu ma da shawar ba su zakka
a to wannan ai ba dalili ba ne su ma wasu tausaya mana a to wannan tsakaninsu ne da ubangiji kai kai abin da Allah ya ɗora ma ko ba haka ba yanzu ya- ya sassauta maka ra'ayinsa ne in yaƙi to kai kakka tauye haƙƙin Allah da ya ce ka bashi eh ko ba haka ba alaikun salam na'am eh yanzu kamar gari jariri gari gari eh kamar cikin garin da muke da aure na'am
za mu yi mamaki da ƙauyuka mm.
amma akwai gari na
can inda za ku yi noma za mu yi eh akwai gari na na'am sai haƙari kurmi da kurmi mm.
ka kwaso amma ka kona sai ka ba da tsari Mm. a inda waɗancan sun yi bukata kuskure su za ka ba inda suna ganin abincin a suna gari a to su za a ba su haka aikin su eh su za a ba eh amma in nan sun yi su bukata to ba laihi a ɗauko a kawo ne a sun yi nan bukata eh sun yi nan bukata to su ya kamata a ba shi ne ƙa'ida ita zakka ba a transfer ɗinta daga wani wuri zuwa wani wuri sai da lalura ko haja ko bukata amma al'asulu inda ka neme ta in dai akwai mutanen da ke rayuwa wurin kuma suna ganin abin to su za ka ba Eh, su za ka ba ba za a ɗauko ta a kai ta wani wuri ba wanda yana cikin abin da ake yi yanzu eh na'am na'am eh kyauta komi sa'i zakka ake ba mutum sa'i a wannan ai ba zakka ba ne
bukatan sun yi wa a to ai dama hikimar zakka shine shi wanda an ka ce a ba dawa ba bukaci ne don ka ba shi abin da zai dan rike kansa na dan wani lokaci shi ne hikimar bayar da zakka amma a ba wancan sa'i a ba wancan sa'i a ba wancan sa'i wannan ai ba daidai ba ne yana da bukatar ta wanga yana da bukatar ta kuma suna kan nuna na gama nuna saboda haka ba sai nika kokarin wannan shi ma a dan dan bayyana nasa wani bayyana nasa wani ko kwara-kwara ka ba su to mabukata ba za su kare ba kaka bata maganka lokaci ko ba haka ba kalli waɗanda sun kai alaƙa da wurin su kuma sauran wasu su ba su tun da ba kai ɗaya ne ka ba da zakka ba akwai wane yana bayarwa akwai wane yana bayarwa akwai wane yana bayarwa ko ba haka ba to Allah bai ɗora ma cewa duk wani mabukaci da ka sani sai ka ba shi ba Allah bai ɗora ma wani Eh, ka zaɓi wasu waɗanda kai iya fahimta ka tsakani da Allah mabukata ne sai ka ba su su kuma sauran wasu su ba su ba shi kenan ba eh amma ko da ƙwara-ƙwara ka ce ka dinga bayarwa to za ta ƙare kuma mabukata mi to mi an kai kuma bukata ba ta mi to ba wai zancen sa'i sa'i ko da me da me ba ne eh kaɗan ba mutum abin da zai ɗan yi wata guda yana ci misali to kaga shi ma yanzu zai ji cewa eh to wannan yana cikin hikimar zakka da masu bayar da zakka sun ka jahilta Eh, in kuɗi ne sai ga ana rubu- ana rabo naira dubu dubu dubu biyu Eh, wannan do ba ba haka shari'a ta ce ai ba eh ka samu wasu mabukata sai ka abin nan sai ka yi me sai ka ba su eh, ɗaiɗaiku haka eh, shine gwargwado dai abin da za a ba su ya ɗan ɗauke musu wani tunani haka Eh, ba wai sai an wadata su ba an gane a a dai ɗan kawo musu damuwar da suke ciki ta rashi na ɗan wani lokaci shi ne ake bukata Eh, to yana da kyau a yi gyara Eh. sosai ku eh aka yi ba mutum gura a ba shi buhu goma na zakka sai ya je ya ta haraka ba laifi eh in dai ba kafara ba ne ba laifi kafara ɗaya ne an ka ce a ɗan rarraba Mm, amma ita zakka za ka iya ba mutum ɗaya mutum biyu mutum uku shi kenan ta yi Mm? a kuskure ne eh ba daidai ba ne a ina zancen lada ba zancen lada kan eh kare kyauta eh za a baka ladan kyauta amma ba ladan zakka ba eh eh to ai to ai niyya ba ta gyara aiki sai in ya samu muwafaka ko ba haka bane sai an samu al-ikhlas wal mi to shi ba mutaba'a yayi son zuciya kamar ka zo sallah a zahar ne sai ka yi raka'a biyar eh sai ka ce kai don Allah ka yi saboda Allah ya ga cewa ka ka yi kokari wannan ya karbu to niyya ba ta gyara yi ita kadai sai in ta samu muwafaka ka yi yadda an ka baka umarni eh Allah ya sabu dace eh na'am wasu suna ganin na farkawa da kan ba su iya kanan ba mutum na'am
wasu masu ba da irin wannan zakka suna ganin kan an ba mutum guda wani mm.
zai yi wani abin da ganin su kamar ba daidai ba ne kamar misali na taɓa jin wani Mm.
ya ce akwai wani ƙaramin ma'aikaci cikin ma'aikatar su shi kuma babba ne Mm.
da cikin irin wannan kyautar da ɗari waɗa min ba zakka ta yi suwa ko kuma kyauta ce sai ya ɗauki naira dubu ɗari biyu ya ba shi Mm.
saboda yana ganin ɗan yanayin da yake ciki har ka biyan kuɗin yaran makaranta da sauran iyali Mm.
wanda ya fara sai ta ya biya su da ake kara to miyan matsala matsalar ya san irin matsalar da ya gane ciki ba ba ta rage ba to sai dawo yana da na sani bai bashi ba a na ba dalili ba to dan ya yi aure sai mi so what to da hije shi zina fa eh sai zakat ta taimaka mai ya aure bai yi zina ba an samu ci gaba ko ba a samu ba ai a gode ma Allah da bai je ya sha giya da kuɗin ba ya je ya nemi karuwai ko ba haka ba to kaga wannan shine zai dan ma kawo amma tun da abin da ya shari'a ta yadda to ne matsala shi sai ya ga cewa da ya ba talakawa ba su sayan abinci kila ko dubu hamsin hamsin su kalli wani na gidansu ya yi to ai ba yadda shi yake so zai yi ba yadda shari'a ta ce ko ba haka ba ka ba mutum ka haƙƙin shi kai ba da ka ba shi fa yanzu zakkafa ko ka bayar ko kakka bayar ba taka ba ce ba mun faɗa ba ko mutuwa kai sai an fitar da ita to ba ruwanka kayansa ne duk inda ya sa abinsa kai dai yanzu ka fita yanzu kuma ka zo ka bayan ka bashi kuma wai kana son kuma wai sai yadda kai kake so ya yi da abin to wannan ai ya zan shirme kuma da hauka kayansa ne ba yanzu ni da kuɗi na kuma ka ce wai dole ga yadda haka sun yi da su eh ko shi yana da siye da sayarwa ba a shaɗar na to ba shaɗanta ba eh saboda haka ka ba shi in in sadaki ya je biya alhamdulillah sai ka taya ya murna saboda a dalilin ka an haɗa wata sunna eh kila cikin auren na a samu malamai mahaddata ƙur'ani to hasara kai eh sai Allah ya taimaka to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi